بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد ايها المسلمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اولا مجلسي مرانا الثلاثه ishirin da biyar ko da shida ishirin da shida da watan jimadar ula wato da watan ishirin da bakwai ga watan jimadar ula hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da takwas wanda kuma shi ya daidai da sha biyu da watan shida miladiya ta dubu biyu da bakwai a darasin mu na goma sha shida a cikin wannan littafin mai suna al-wasiyatul kubra ko kuma al-risalatul hadawiyya والذكر شيخ الاسلام احمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي wanda ya rasu shekarar hijira tana da tsayi bakwai da ashirin da takwas. Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah a darasin da ya gabata mun ji yana mana bayani kan cewa su waɗannan malamai da ake koyi da su ko suka samu mabiya wanda mabiyansu daga baya suka tambaye suka kama wata hanya daban ba hanyar waɗancan manya manyan malaman nasu na farko ba ko waɗancan malaman na farko ba su fita daga tafarkin ahalus sunna wal jama'a ba musamman cikin fikafikai manya manya na aƙida ba su saba ba a babin kitab ba su saba ba a babin توحيد الألوهية أو توحيد الربوبية. يقول الكتاب وهؤلاء المشايخ لم يخرجوا من أصول الكبار عن أصول أهل السنة والجماعة بل كان لهم من الترغيب في أصول أهل السنة والدعاء إليها والجماعة والدعاء إليها والحرص على نشرها ومنابذة من خالفها مع الدين والفضل والصلاح ما رفع الله به اقدارهم واعلى منارهم وغالب ما يقولونه في اصولهم الكبار زيهم مع انه لا بد وان يوجد في كلامه وكلام ورائه من المسائل المرجوحه والدلائل الضعيفه كاحاديث لا تثبت ومقاييس لا تفترق ما يعرفه أهل البصيرة وذلك أن كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك أن كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله أيضا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سيما المتأخرون من الأمة الذين لم يحسنوا معرفة الكتاب والسنة كما قال الذين لم يحسنوا معرفة الكتاب والسنة والحكم فيهما ويميز بين بين صحيح الأحاديث وتحريمها وناتج المقاييس وحسينها مع ما ينضم إلى ذلك من غلبة الأهواء وكثرة الآراء وتغلب الاختلاف والافتراق وحصول العداوة والشقاق ابن تيمية يقول فيها وهؤلاء المشايخ ومن لم من لم ينكر إليه ذاك حديث ابن مسافر ولا أدليل الذي ينتمي ابن تيمية يرد كلام الرسالة يعرف أبو الحسن علي بن أحمد بن يوسف القرشي الحساري يعرف أبو البرك عبد الواحد بن محمد بن علي الأنصاري الشيرازي yake waɗannan manya-manyan malaman waɗannan manya-manyan shugaban man ya karbe sun usulin kibari an usuli ahli sunnati wal jama'a a cikin fikafikai manya na aqida بس تعطى عقيدة أهل السنة والجماعة لا عقيدة السنة عقيدة أهل السنة مسمى أتكلم من لم يكن كافيين عقيدة بل كان لهم من الترجيح في أصول أهل السنة وال- والدعاء إليها أما كنت بقضي ثروة بقضي ثروة جمد بنت fikafikai na aƙida wanda ahli sunnati wal jama'a suke kai da suna zuwa ga wannan fikafikai wal hurfi ala nasriha an san su da kadai wajen su yada wannan aƙida wa munabazati man khalafa da su sai na fito da saba wa duk wanda ya saba ma wannan aƙida din ma addini wal fardi tare da abin da suke tattale da shi na addini da falala wasu salatu da nagarta ما رفع الله به أكبارهم وأعلى منارهم أقول الله قوله كما قلت بدرجة كده يمنا وغالب ما يقولونه في أصولها الكبار جيد ما جاء يمكن مجنجرين بسيطة إذا لنبع أكيدا مصمم كفاسكان أكيدا من ياس لا تجمع جنجرين لا تكر هذا في حتى شيء عبد القادر الجيلاني wanda mabiyansa suka zane a yanzu suka farkaci suka bar kabancin sunna hatta shi kansa sai abdulkadir irin maganganun da za ka gani za ka karanta a cikin littafin sa algunya za ka ga maganganun da wanda suke tafiya tare da aqida ta ahlus sunna hatta ababul kitab hatta ababul asma'i was sifat za ka ga inda yake tabbatar wa Allah istiwa'i cewa Allah madaukakin sarki ya dore ka bisa ga al'arkin sa kamar yadda alqur'ani ya faɗa kamar yadda sunnar manzo Allah ta tabbatar za ga ya yarda da wannan har ma yana cewa duk littattafan da Allah ya taɓa saukarwa a doron ƙasa daga sama sun zo da wannan aƙida ne babu wani annabi da ya zo da saɓanin wannan aƙida ta cewa ubangiji maɗaukakin sarki ya daidaita bisa ga al'arkinsa ya ɗaukaka bisa ga halittunsa ba ta su ɗauke da su ba za ga a cikin littafin algeria na sai abdulkadir yana tabbatar da wannan za ga inda yake ƙayatarwa da jan kulli da firgitarwa game da koyi da ‘yan bida ko aiki da bida a kanta za a gama gangamin na waɗanda suke masu zafi inda wani zai faɗi su a yanzu a ce ya tsananta ya tsaurara ya kautata to abu kadar ya faɗi su game da bida da masu yin bida a cikin littafin al'umma daga baya wasu suka fankare cikin mabiyanka waɗanda suke jingina kansu gare su suka hankali suka kirkiri wasu juri'o'i da wasu hanyoyi da wasu ibadu waɗanda shi bai san su ba kuma bai taɓa yi ko bai taɓa cewa a yi ba suna jingina masa waɗannan abubuwa suka kirkiri wasu karamomi waɗanda shi bai taɓa da hayar su ba suka riƙa jingina masa su shi bai san su ba a zamanin sa ba wanda ya taɓa fitowa ya faɗi wannan karamar ya jingina masa sai da tafiya sai tafiya aka samu shekaru masu yawa sannan aka samu suka bayyana suka ce kuwa su bayani a kan karamomi kuri da suka kafa ɗan wasu abubuwa waɗanda suke kuma zai daga Allah na ɗaukakin kai ba a ce ba ce ta wani mahaliki ba abubuwan da aka dinga zama na karamomi kuri har ma wasu suna bayarwa zuwa ga yin izgiri ga Allah su kanta da mala'ikunta da ƙudurarsa da ikonsa idan an ce har mala'ikan mutuwa zai je ya ɗauko rayukan wasu a mai ƙadir ya kare shi ya yi dangadan da akan hanya ya ce ko ya ya mayar da shi idan ya ci mayar ya kuma abu ƙadir a ce ya ƙace da sab da ya ƙace rayuka da ya ɗago rayuka a wannan rana ya zangaje ko na ya ƙace da ka gane akwai injili akwai zakali ga Allah da mala'iku Allah din nan shi yake cewa a ji a karɓi ran wani Allah ya tawakkal an fi karɓi na maikin shi ne mai cewa a je a karɓi ran wannan da lokacin mutuwar da yake da kuma a ce alƙadir ya kare mutum ya tsaci a nan da ya yake faɗa da Allah da alƙadir bai yi wannan ba ƙarya ce ake masa kuma wasu ne suka ƙirƙiri ƙarya suka rubuta shi wannan littafin tafiyar haɗin da ake faɗar waɗannan karamomi asalin kama da littafin da yaren tarihin shi yaren iran aka rubuta bayan shekaru masu yawa da barin da barin abin ƙaji wannan rayuwar daga siyarsa aka rubuta sannan wani zai mai da shi a larabci sannan ake cewa ai abu kajiri ne yayi to ƙarya ake masa zuci ce ba gaskiya ba ne da saboda haka za ka ga su waɗancan ke gidan a kan tafarki na ƙwarai ciki daga baya mabiyansu suka gane suka zama wasu ɗasassu kamar yadda mabiya wata annabawa suka gane suka zama ɗasassu mabiya annabi musa suka lalace mabiya annabi isa alaihi salam suka lalace wasu ma har suke an har suka zan suna jinjinawa annabi isa alaihi salam wasu abubuwan da bai faɗa ba mu da muka san matsayin annabi isa alaihi salam a matsayin mu na musulmi mun san ƙarya suke maka bai ce shi Allah bane bai ce shi dan Allah bane bai ce shi da yan uku bane don haka wannan magana da suke faɗa ƙarya ce su suke yi kuma su za ta shafa ba za ta shafe su ba to haka ne sai ya waɗancan waliyai bayan Allah wannan ƙarya da ake musu ba za ta shafe su ba waɗannan da suka yi wannan ƙarya ɗin su za ta shafa to shi ne na ibn tabi'a yake ƙara mana ta mana shi wannan abu ne musafir lokaci sai suka yi da Abdul Qadir Jilani kuma sun yi karatu a gurin malami da wani malami da ake kira Ahmad ibn Muslim al-Jabbar malami ko abu da ne ko malami ko abu ne ne kafin ne sai da ka lokaci ko suka rayu amma mabiyan su sun karkace sun kace wasu kace kace da sunan addini sun jingina ga waɗannan bayan Allah su ne yake koyi yake cewa waɗannan bayan Allah ko ba su saba wa manyan manyan aqidu na ahlus sunna ba suna ma yaki da waɗanda suka saba wa ahlus sunna wannan abu ya ɗaukaka matsayin su ya ɗaukaka darajar su wa ghalibu ma yaquluna fi usulihim kibar dangi galibin abin da suke faɗa dangane da manya-manyan abubuwan da suka shafi a cikin abubuwa ne masu kyau ya ce galibi domin duk ɗan adam ba ka raba shi da kuskure ba ma a cikin bane ana iya samun kuskure cikin maganganun su ko cikin wasu ayyukan da ma kuskuren ɗan kaɗan ne lafiyar ne ko yasa yake galibi ma'ana galibin abin da suke faɗa daidai suke faɗa in an samu kuskuren ko kuskure da kaɗan kuma babu wani ɗan adam ban da annabawa da Allah ya ba su kariya ya ba su isma to babu wani ɗan adam face yana iya yin kuskure a cikin maganar ko a cikin aikin sa مع أنه لا بد وأن يوجد في كلامه وكلام غرائه من المسائل المرجوحة والدلائل الضعيفة. Yake tare da cewa dole ne a samu a cikin maganganun su da maganganun waɗanda suke ɓare kansu wasu malamai da suke ɓare kansu a samu wasu matsaloli waɗanda suke ba su ne masu rinjaye ba matsalolin da suke kure ne wadda la'ina da'ifa a samu wasu dalilai masu rauni ta a samu ta a samu wasu hadisai sun yi hujja da wasu hadisai da basu tabbata ba wannan za a iya samu a cikin maganganun su za a iya samu a cikin maganganun waɗanda suke ƙarfin babu wanda zai kora wannan in ka duba algeria ko alfakkar rabbani mun fi sai abin kafin za ka saba min hadisai da yusai wasu mawuzu'ai na ƙarya ɗan jabu wanda ba su da asali malaman hadisi ba su san su ba ko kuma sun yi magana a kan su na cewa hadisai ne da ba su inganta ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ba amma kasancewar su abin kafin ba malamin hadisi ba ne malami ne da shi dai ya koma yana ta bauta harkar ibada da da zuhudu wanda ire-iren su ga ilgalib a tarihin irin waɗannan masu zuhuri ɗin masu tattauce rayuwa gaba ɗaya za ka samu ilimi ya yi karanci a cikin musamman ilimin da yake buƙatar wahalhalu kamar ilimin hadisi. Ina ka za ka ta samu waɗannan hadisai wanda suke masu rauni. To shi ya kawo su a cikin littafinsa dan ganin an ruwaito su a cikin wasu littattafai ba tare da ya tantance sun inganta ba ko da su inganta ba a tsammanin da sun inganta don haka ya gina wani abu a kai. da haka shi a zakansa ya gina abin da ya gina ne akan faɗar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko akan aikin sa bai san cewa bai inganta ba kaga shi yana da izini kuma za ka kalli abin da kyakkyawar da kyakkyawar da kyakkyawan kalli ka yi masa ainihin kyakkyawan da kai bai so ya yi gaban kansa ba ya so ya gina abin akan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma sai ya samu tangarɗa sai ya sun kuɗi da in ka ga irin wannan sai ka nuna masa gafarar ubangiji sai kuma sai ka zagaye wannan kuskuren mai kada ka ce tun da dai ke ya faɗa nan kai ma sai ka faɗa sun tafi tare wannan ba daidai ba ne in ya faɗa Allah zai masa rangwani sai kuma in ka fada da kasan da za ka sai ka fada da ka don haka sun suna da uzuri amma kai da za kai da ka sani cewa sun cire ne ka bi a kan wannan ba ka da uzuri ibn shari'a ce ana samun wannan a cikin maganganun su dole ne ma a samu yace balla budda dole ne ma a samu kira-kira a samu sa ba ta a samu hadisan da ba su tabbata ba da matsayi da za ta tsari a samu wani siyasi wanda ba ko ina zai iya zaman zai iya samun gindin zama ba ma ya harifu wa alil basira irin abin da wannan ma'adin a cire ta irin abin da masu basira masu ilimi sun sun san da wannan da zalika anna kullu ahadin wanda kuma shi ne kowane mutum yi ƙasar ne ƙauyini ya yi kira akwai magana ta da zai yi a ɗauka akwai magana ta da zai yi a gaunata in ba rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam san ban da manzo sallallahu alaihi wa sallam shi kadai ne ko ne ya faɗa da ya shafi addini to dole ne ka yarda dole ne ka bi ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم azabin alim wannan shi ne matsayi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ka ɗauka duk maganar da zai yi dole ne a bisa baya kuskure to ka ɗauki matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka bashi duk mutumin da ya ɗau wani matsayi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada wani kiyama masa babu wani ɗan adam da ya samu wannan shaida ya samu irin wannan garanti sai manzo sallallahu alaihi wasallam da sai a sai ka ce ga wani mutum dole ne duk abin da ya furta duk abin da ya rubuta duk abin da ya a rayuwarsa dole ne a yi koyi da shi kuma ba manzon Allah bane to ka maka wani manzon Allah din bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya in ka faɗa da baki ko da ka faɗa ba abin da aikin kai nuna ke wannan kalma da muka karanta kalma ce da ake yin ta daga bakin imamu malik imamu darul hijira Allah ya ji kansa da rahamarsa ko da ya zo zauna karatu yakan faɗi irin wannan kalma ɗin kullu insanin yu'khadhu min qawlihi wa yutrak illa sahib hadha al-qabr wa yusiru bi yadihi ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ay ila qabri rasulillah yace dukkan wani mutum yana yin magana ya dace wani gurin da ya kuskure a ɗauki inda ya dace a bar inda ya kuskure ba wanda ba haka yake da sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai ya nuna inda kabarin nan da Allah yake shi yana karantarwa ne a masallacin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a nan yake karantarwa to in ya zauna sai ya nuna kabarin nan da Allah yake shi kadai ne don abin da ya faɗa dole ku bi dole ku bi amma kowa ne ne zai iya yin kuskure wata rana zai iya yin tuntuɓen harshe dan adam ne to kaga ake ba daidai bane kuma daga baya wasu su zo su ce sai dai a miki amma duk abin da maliki zai faɗa to sai dai a miki ba ja da baya wannan hauka ne ba a samu wannan ba a cikin waɗanda suka kankaɗi ilimin a jikin maliki ɗin ba a cikin su wanda ya faɗa haka daga cikin irin manya-manyan malamai ɗalibansa akwai imamu shafi'i إمام الشافعي قال ديني إلى إمام إمام مالك أما أنا لا لا يساوي كتابة da a ce kawai kowa ya yi karatu a gurin imamu malik ya karanta usul ɗinsa ya karanta furu ɗinsa ya karanta hadisansa dole ne ya shige cikin rigarsa a tafi tare da sabi ya shige cikin rigar malik har sai da haka ba ya san ilimi yana da fadi ya zo ya sa shi da malik ɗin sai gangare ya shigo iraki nan ba ya zai sami malamai manya manya ya kan faɗi na wannan ya kan faɗi na wannan ya gano wasu abubuwan da ba san bai san su ba bai ji su a gurin maliki ba ya gina mazhabarsa a kan waɗannan da ya da ya kuma yin gaba ya shiga ƙasar masar nan ma ya ci karo da wasu manya manyan malamai ya zauna nan ma ya tsoba ya gano cewa a kuma wasu abubuwan da ya a iraki akwai kure a ciki nan ma ya ƙara gyarawa in ka ilimi ce gyara gyara ake kai wanda duk kaga ya ce ilimi a tsaya a dan a dan kare guri ɗaya a dan kare guri ɗaya a a daɗe a guri ɗaya wannan wannan wannan ba ba ba ba tunani cikin cikin magana ilimi baya buƙatar daskarewa ilimi gudana yake yi kana ƙara nutse cikin ka kana ƙara gano zurfin cikin ka kuma kana ƙara ganin cewa ashe wani abu ne wanda ba a yi da gaske shafi'i yake cewa kullama zurfi ilmin zadani ilmi illa bizani duk sanda ya ƙara nutsuwa cikin ilimi mai iyo a cikin sa sai ya ƙara fahimta a sai fadi zai gane ni to har kullum wanda ya shiga cikin ilimi ya yi nisa ciki yake fargaba yake fargaba amma wanda yake baki baki yana fadan fadan a baki ilimin sai ya ga iya zurfin kenan don haka kira yake kawai ko ma wata irin tambaya ce a jefo masa har da kai kasa za ta ga ina ba ko ba kai kasa ba amma wanda yake da karatu tsoro yake ji a ce ga tambayoyi ko ka a tarihi waɗanda suka yi irin waɗannan aika-aika za ka samu ba malamai ba kuma sun kunyata akwai wani ana ce da shi mutafin babba ne a shekaru ya daɗe malami ne na tafsiri to amma ya ce rawar kai yakan zauna wani lokaci kamar da masu tarjama su suka ce yakan zauna ya dingina jikinsa da bishiya da itaciya sai ya ce tsaleni yadda an na tahta al'arshi ila al'arshi sai mun tambaya tambayar da ba iyaka na limit daga ƙarƙashin al'arki har zuwa haka duk abin da kuke so ku tambaya kawai ya samu wanda ya fi shiga tsali wata rana wani ya ɗaga hannu ya ce to malam wai ita ce yi ruwan hanjinsa na yamma to tun da ya ce a tambaye shi har ma tahta al'arki har ma tahta al'arki ila al'arki to an tambaye shi kuyi ruwa ga sanan dai wani ɗan ƙwaro ne da yake yawo ya hau kai shi ya cije shi ya shiga kullum to ya za a masa hanjin ta nawa ne to ka ga ba amsa sai kuna da sun yi amsa wannan tambayar wani kuma ya ɗaga an mai ce to shi abin da yake so a gaya masa lokacin da annabi adamu ya hajji mai sunan nan zamin da ya masa a ya za ka kasance ne ya zamu da yawa ka ga ba a ba hanta to wasu suna ƙarfin hali suna ƙarfin hali kawai su yi maka ƙarya su yi maka dingi sai su yi maka wayo su faɗa abin da ba shi ke nan ba wani in ya ga dama shi wannan yanzu ba sai za ka ce maka ba kaga da ce ta ce wani suna wanda baka taɓa jin irin wannan sunan ba akwai wani wanda shi ya shahara da irin wannan tsarore ya riga na ƙarshen sararin malikta duk inda ya zauna kawai ne buɗe kofar tambayoyi ko wani tambaya kuma in aka yi tambayar sai ka tara ƙarere sai jama'a suka fara gane sai wasu ɗalibai sai suka zauna sai suka gina wata kalma da babu ita a larabci duk duniyar laraba babu ita kawai sai suka ƙirƙire ta a lokacin wai ita konfusan konfusan sai suka ce ba za su je su tambayi ɗan ko da ɗinta menene konfusan shi ba a masa tambaya faɗi shi faɗi ne. Kada suka je suka ce kara maka Allah wata kalma ce muna karatu ta shige mana duhu dole ne ku faɗa suka ce kai su shar da kai su shar da ai wannan kai su shar wani tsiro ne da yake fitowa a ƙasar yamma dabbobi ne suke cin wannan tsiro idan suka fito ya kulle musu nono sai nonon ke zuwa har ma wani mawaƙi yake yana cewa لقد عقدت محبتكم فؤادي كما عقد الحليب الخنفساري إذا يا صابر متى هل يا صابر متى بيتي شاهد sannan kuma ya ci gaba da cewa ba ku karanta abin da Dawudul Antaki yake faɗa a tafsirar ba har ya ce kaza da kaza da kaza da kaza wannan ganye yana magani iri kaza iri kaza sai da ku karanta ba abin da yazo a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce suka fito da kaza da kaza bayanan ta yi wa mutanen yamin ƙarya ta yi wa mawaƙin su ƙarya ta yi wa dawudin amfaki ƙarya su ba za mu zai su kai manzon Allah su irin wannan za ka yi ta samun su a cikin al'umma wani tsufa da ne za su kare bai fa sanin ba amma ba zai yarda bai sanin ba sai ya share ta saboda an fahimci mutane ya rayu ba sa karatu ba sa neman sa duk abin da aka faɗa su akwai wani yayi da aka yi a baya yanzu duk abin da suka faɗa su suke a dole littafi kaza shafi na kaza mai farin kari mai baƙin kari mai ƙaramin dango mai babban dango ne kuma wallahi duk ƙarya ne ni tun a wani lokaci ina matashi na sosai aka faɗi irin wannan ina jin shafin ya duru na ji cewa wannan shafin zai hutu kawai a kai amma ba shi da mahalli an zo ana wa'azi ana maganar sallar mata to ana so a tabbatar da wani abu ne da ba a kuskure ne ma sannan ake so a masa mahalli cewa mace in za ta yi sallah sai ta mammatsa jikinta ta mammatsa ƙafafuwanta aka ce wa jama'a su je su duba ne da su ne shafi na bakwai ne babban abin nan kai ne roƙe roƙe takarda ne kaza ai kuma ne kaza ne ina ji na san ƙarya ne dan ko a lokacin na karanta zai da bilkini na karanta na karanta na karanta har na da bai karanta da farko dai nurin da ke mutum gaba ɗaya tun daga farkon sa har ƙarshe ba ma inda aka sifanta sallah ga yadda ake yin ta na ta namiji balle ta ne balle a ga ana faɗa wani tsinke ƙafafuwa babu wannan sannan tafi na bakwai da aka jeho magana a gurin da an kafe da littafi ko ba a taɓa ba'a ana maganar farko farkon jahiliya larabawa suke da nasabar manzon Allah ba a ba farko manzon Allah ba bare a kai masa da sallar bare ya bayani ya ake sallar bare ya faɗi da mace za ta yi bare ya faɗi da na ta ƙafafuwanta ba a ma zo ba amma ya je zo wannan shafin ya ce a ji a duba kuma an yi ta tabbar to ta ga wannan aure ne suke da wancan kufusarin ko kufusarin suna nan da yawa to babu wanda zai san zurfin ilimi ya zo ya ce masa akwai wani mutum da duk abin da ya faɗa dole a bi to sai ka ga a ta manya-manyan malaman waɗanda ko yanzu ake koyi da su a tafiya ta ilimi a tafiya ta sunna irin su maliku irin su shafi irin su ahmad irin su abu hanifa dukkanin su babu wanda bai yi magana ba akan cewa idan ya yi kuskure a bar masa magana in ya yi magana a aina su inda kai dace da sunna a ɗauka inda ya kuskure a bar masa babu daga cikin su wanda bai faɗi wannan littattafan mazhabar duk sun ruwaito wannan ba ma ya suka ga wani littafi da ganda littafan mazhabar malikiya sun fitar sun fitar da wannan kare da littafin inda abdulkar jami da wani ibn fadli ya ta ta irin wannan da yawa daga maliki sai dai ka duba littafan akwai littafin a hashi a hashi wata ibn al-ibn al-abidi ya faɗi ya faɗi irin wannan daga abu hanifa haka nan da tattafan almajirin shafi almajirin nan a malaman maza da shafi'iya kuma sun yi sauke daga shafi dukkanin su sun yi nasu ba ɗaya da ba biyu ba a kan cewa in sun yi magana a aina ta da abin da ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya dace a karba abin da ya saba a bari babu ina kafiye yake ya san alhadisi ko wanda ba ko magana mai idan hadisi daga baya inganta to zai shi ne magana da kaya ko yasa malamai cikin wasu daga cikin malamai shafi'iyya suke cewa dukkan wani ɗan shafi'iyya da zai saba ya shafi'i wajen yaga hadisi ko bai fita daga mazhabar shafi'iyya yana nan kan mazhabar shafi'iyya to duk yayayyu a cikin kowace mazhaba wannan magana suke mamatawa za a ga ibn al-qasim al-majiri da abdurrahman ibn al-qasim al-misri al-majiri ne na maliki a mazhabar malikiya ma ba wanda ake jinjina wa in ya faɗi magana irin ta to amma shi kansa akwai mas'alolin da ya saba maliki shi kansa ibn wahab al-misri suna almajiri ne maliki suna akwai mas'alolin da ya saba wa maliki sai kansu malikawan akwai matsalolin da dama suka saba maliki din sai ba malikawan wanda har ta ga ibnu abdulbar ya rubuta wani littafi ma khalafa fihi malikan al-malikiyyah wato matsalolin da malikiyya suka saba maliki kaji ne guda ibnu abdulbar ya rubuta ya fara ya fara matsaloli sai da ka shi haka ilimi ya gaba kullum kana yin ta kana ƙara gane a jiya kan kaza da na faɗa ba kaza na faɗa imamu malik har ya bar duniya abin da yake karantarwa in banda san da ake masa yana ansawa littafin da yake karantarwa shi ne muwatta muwatta ya karantar da shi ba sai ɗaya ba sai biyu ba duk sanda aka kai ƙarshe in aka zo sauka ta biyu to zai tattara wasu hadisai ya ce ka hadisan nan na sake bincike ba su inganta ba sai sa a cire sai ka ga riwayar da wani wai ba ka kai ta wani yawa ba yanzu riwayar abu musu abu zuwuri an male akwai hadisai kamar kamar imanin dari wanda ba su a cikin riwayar wahayin laifi kuma duk daga malik sun sai ke ta a irin da yawa kawai da aka sake bincike sai a gane sai abu yi kaza a ce a kai ta kai har ma wasu na cewa ilmin nasu fi siya da ilmin malikin sai musu kawai ilimin mutane na ƙaruwa na maliki na raguwa ba raguwa ake da ƙaruwar ce yayi ƙaruwa ce ta sa yake gane cewa abu ka zai shi abu ka zai shi ba raguwa ba ce abin da dai suke nufi ne ɗansa yana ta rage har ma wani yake mubalaga yake cewa lau aisha malik lau aisha malik aksara min ma'asa la asfaqa al-muwatta la asfaqa ilmahu kullahu da malik ya ƙara rayuwa sama da yadda ya rayu yau ya ce a goge wannan gobe na a zo karatu ya fara ce a goge wannan wata rana a zo karatu ce kai kuma goge ko na kai ko ya kama gaban sa yanzu wannan da ya nuna maka cewa a cikin bincike ake da ma ta ga wanda da yake ko a daskari a guri guda kuma ya narke a kan wani aƙida to ba a son ya sa ba a son ya bincike ko kuma ba a iya yi ba a iya binciken ne to in ba ya iya ba sai ya ba da masu yi su gudu amma ba kawai da kama ce ya kai ya kai ta ƙofar ilimi ba dukkanin waɗannan al'umma manya-manyan malamai ne waɗanda suka fita da ilimi babu wayarwa a cikin kuma maganganun su su ne fitina babu abin da za ka iya faɗa na ilimi ba sai sun haskaka maka gabanka. ka gaskiya ba ta fita daga cikin su gaba ɗaya a ce ka rasa don ka bincika ka lalata dukkanin su ba wanda ya faɗi ba wanda ya faɗi gaskiya duk su haɗa kan gaskiya ba zai yi ba ba zai yi ba a ce kuma kowane ɗayan su abin da ya faɗa daidai ne ba su ce ko guda ɗaya ba zai yi ba don in ka faɗa haka to ka ce ma shari'ar Allah ɗin cike take da tukka da yarwara dan za ka ga wannan mazhabar wannan malamin ya ya ce haramun ne wani kuma zai ce na wajibi ne ba ma ya ce halal ba sai ce wajibi ne ko in ba kai zama kana da ne shi ko in kai kai ne to sai a ce wannan da ya ce wajibi ne ai shari'a ya faɗa wannan da ya ce haramun ne a bari shari'a ya faɗa wata irin shari'a ce haka shari'a ta haɗa da irin mutane ko bai abubuwa masu yarwar junansu da za su yi ba أما صفة القرآن ولو كان من عند غير الله أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. بعد وانا ابو دبي يقول ان الله كما ابو دبي كان من فسحاني اتكنتا. من اكيد اي من اكيد صح اي كما ضد بعض ابو دبي بعد saboda haka lokacin da za ka ce abu kaza a abin da duk mazhabobin nan gaba ɗaya kowace kowane ƙauri a ciki daidai ne to kamar kana cewa shari'a tana fuska da walwala sai kuma ka ce a'a sai waɗannan a gurin su haram ne mu kuma saboda mu kaza ne a gurin mu halal ne sai kuma waɗannan saboda abu kaza ne a gurin su mustahabbi ne sai kuma waɗannan to ka ka kafa shari'a daban-daban kowa da kasu shari'a shari'a ɗaya aka saukar ba shari'o'i ba shari'a ta haɗe idan ka ce a abin malikawa ne don haka duk abin da yake cikin malikiya shi ne shari'a ne waɗancan ahnaf ne duk abin da yake cikin hanabiya shi ne shari'a waɗancan hanabila ne duk abin da hanbaliya ta zo da shi ne shari'a muka fassa ba wancan suka ce kaza wannan suka ce kaza kuma kowanne ya zan shari'a ne ta samu ta shari'ar ta zama gida gida ba a ce babu saɓani ba amma ba a ce kuma duk wannan saɓanin kowa abin da ya faɗa daidai ya faɗa ba ba a faɗa haka ba manzo Allah cewa idan shahada al-hakim fa afada falahu ajran wa idan shahada al-hakim fa afada falahu ajr idan mai neman hukunci mai yin hukunci ya yi kokarin gano hukunci ya dace da daidai yana da lada biyu idan kuma yi kokarin gano hukunci ya kuskure yana da lada ɗaya kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tabbatar da daidai da kuma kuskure yace afada yace kuma afada akwai kaga dole ne ka yadda akwai waɗannan abubuwa akwai musib akwai nafsi amma in ka ce dukkanin su musib ne bi ma'ana isabatul haq to anan ta zo da wani abin da ya saba a gabar manzo a gabar manzo Allah sallallahu alaihi na'am in ka ce musib bi ma'ana isabatul ajri wannan da zai ko wannan su yana samun bada wanda ya samu biyu wanda ya samu ba ba wanda za a wakuntar da galaba amma kuma bai yi za ka ce wannan ga abin da ya faɗa wannan ya faɗi saɓani ka kuma ka ce duk daidai suke in kai haka kawo da maganar manzo Allah da ya ce wannan asaba wannan asaba idan ka abin manzo Allah su kan su duk yadda suka zauna da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya zama shi ne tsotsuwar su ta farko da suka tsotsi ilimi a jikinsa za su yi abin manzo Allah su yi kuskure za su yi kuskure to ina ga wani kuma wanda zai zo bayan هذا من باب اولى شيء السنه saboda ka ba aƙida ba ce ta ahlus sunna wani ya duba wasu mutane ko wani mutum ya ce babu wani abin da zai tofa ya faɗa kafi ya zama daidai ba a kuskure wanda aƙida shi a in an sami wani daga cikin sunna yana faɗar wannan to bai san cewa aƙida shi a yake faɗa ba sai a faɗa sabbin sai a shi a gurin shi a ummar su dinna a sunai ne a ummatu shi'a gaba ɗaya dukkanin su ma'asumai ne ba sa kure ba sa zunubi ba sa to kaga wani ma in yaje cikin sunna yake cewa ya da shi ma hakan shi ba ya kure to ya ɗaya sabo a kudar shi a dukkan to ai kokari a nuna masa cewa to ko wannan fa ba ku shawar a kira ba in mai jin magana ne ya faɗa ko in ka ba mai jin magana ba ne to ya samar da sanin cewa yana tattare da wata aƙida ta shi'a don haka magabata na farko ba a sami ta da ƙanji a tsakaninsu ba ba a sami ta da jijiyar wuya ba a tsakankanin su cikin abin da aka yi tsakani sukan zauna su tattauna abin da ya shafi ilimi wanda ya faɗa wanda ya faɗa wanda ya faɗa wanda yake da gaskiya yake da mafi ko abi wanda ya kuskure sai a bar masa magana haka suka rayu ba tare da rikici ba ka faɗi ka zaɓe ne hujja ka mai dalilin ka ka faɗa ne kuma in ce a'a ba haka ba in faɗa a dai da a zai kuskure ne sai abi kuskure amma wani ya saba rigina ya saba tsira ya ce sai an zo wata hanya ta haɗa in kuma aka saba maka sai an shiga wata halaka da wannan shi ne ya halaka wanda duk zai ɗauki wannan shi ya halaka ba a samu wannan ba sai da al'amari ya yi rauni ilimin ya yi rauni sannan aka samu irin waɗannan da suka yi tatsi tsorewa cikin jama'a amma a da babu an yi wani lokacin da aka dinga ma ta haka shi a kan mazhaba waɗannan su ce mu ɗan hanajila ne waɗannan ce mu ɗan ɗan shafi iya a yi ta tabbata su a kan nan nan akwai wanda aka karya wa ɗan yaƙon saboda kawai wai yana faɗa ɗan yaƙon sa a tafiya su ko ya ba da su ba a faɗa ɗan yaƙon ya shigo ya masallacin su yana sallah ya faɗa ɗan yaƙon wani ya kama ɗan yaƙon ya ɗan nan me yayi aka ce masa ka faɗa ɗan yaƙon abu hanifa ya ce ka faɗa suka duba irin wannan ta'addan wani aiki ne ta'addan wanda rana ta kore ya fara da an sake ba su a hankali ko بعد بعد قوي ما ما في عليه ابدا ما في ما الله هنا اكاري سوف يتبع الله ان تنسى يا رب الله لانه ايه لما حركه هو اللي يريد يقول لك ما لا يجوز فيه الخلاف بين المسلمين كما تفعل الى ما الله عز وجل تبين تبين أتي السلطان المعتوبي الحجندي سلطان المعتوبي الحجندي وهو الدور يتولد في حدية السلطان إلى مسلمي بلاد بلاد اليابان دليل دليل يتولد من بالتاسي أتيت هرماري لا جزايا بتاع من جهان sun sai su musulunta da ma sun ji labarin a musulunci akwai malikiya akwai shafi'iya akwai hanafiya akwai hanbaliya sai suka rubuta takarda suka aika wa malamai cewa to in sun musulunta ya kama ba da zafi ɗan shafi'iya suka ce kama zafi ɗan hanafiya suka ce a kama zafi ɗan malikiya suka ce a kama su daidai ɗan hanabila suka ce nuna kama za su zafi kawai in kuna so ku samu tsira wurin Allah haka rikita ne suka ce ku sun fasa musulunta ka duba da Allah dole sai sun yi mazhabar in sun yi wannan sai a rubuta musu mazhabar manzon Allah za su in kun musulunta za su yi mazhabar manzon Allah ba shi kenan ba kada ma a ce mazhabar Abu Bakar ko Umar ko Usman a mazhabar ma aiki sallallahu alaihi wasallam hanyar da yawa a kai ita za su bi amma sai aka kai ana ta jayayya waɗannan su ce mu za su bi waɗannan su ce mu za su bi ƙarfi suka ce ko kuma za a ce kama kama su lalibai suke a cikin biyu mun fasa musulunta saboda mazhaba an ana mutane musulunta to dole sai kewar basira ɗamfin basira ne ta haɗa kuma irin wannan cikin al'umma ita ce hana al'umma ta shiga ce ce hana al'umma ta shiga ilimi ko da zai shiga ba bayan hana ta karanta littafin kowa sai na waɗannan akwai san da irin littafin hadisai ɗin nan sayyid bukari muslim sai dai a karanta su kawai don neman albarka in an rasa ruwa a zo a sauke da hari amma ba da wani amfani tunda an ce ko na bukari din gaba da hadisan cikin maliku ya gane don haka sai an akira ce ba kamar a gaba kake kanka yanzu za ka ji kana ta fama da gauri sai haka sai da mana hadisan bukari sun zama kawai kamar rukan ake karanta kawai ta al'umma ta kidawa kusa ba to ahli sunna na farko ba haka suke ba kuma a yanzu na ahli sunna a duniya waɗanda ba su zama sun kife ba suna tafiya a kife kan irin wannan hanyar su suka fiya babu wani ahli sunna na ƙarar yanzu wanda za ka same shi gaba ɗaya ya biya da mai da kanka ya ce shi kawai hanyar da wani yanzu ita ce kawai hanyar sauran malaman duk bai kamata a wayoyi na ilimin su ba wannan kuskure ne لا سيما المتاخرين من الامه الذين لم يحسبوا معرفه الكتاب والسنه ان تجيء الكتاب وريان da ake ɗaukar maganarsa ko da kitab wani sashi ana ɗaukar mata maganarsa a garin masa wata sashi manzo sallallahu alaihi wasallam da musamman ma waɗanda suka zo daga baya baya cikin wannan al'umma waɗanda ba su kware sosai ba cikin sanin littafin Allah da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam والفقه فيهما بس قالوا وجد كان الفقه في الكتاب والسنة لا ويميز بين صحيح الأحاديث وتقييمها بس هي تمثل في مكان صحيح لا بين ما صحيح لا وناتج المقاييس وعقيدها بس هي تمثل في مكان قياس بزي بعد نتيجة لكذا بس قياس بزي بقرار على بزي بعد نتيجة لكذا بس هي تعمل يوم من ضمن الكيور فكان يوم من أبو جابر مع ما ينضم إلى ذلك من غلبة الأهواء sannan kuma ya zama a cikin su an samu abin da wurin jawo na bin son zuciya wa kasratul ara'i da yawan ra'ayoyinka wa tadabbudul ikhtilaf wal istiraf da ainihin amari da sabani yayi al ikhtilaf sabani sabani na kaza sabani na wannan ya ce haramun wannan kuma ya ce wajibi da ya kai sabanin da yake da sauki wato wannan yake da wannan yake mustaha ko wannan yake wajibi wannan yake mustaha akwai da kai dukkan su sun yadda kai illa kawai karfin yin ne wannan yayi da wannan kuma yake a sunna ne akwai dan sauki akan wannan yake wajibi wannan kuma yake haramun domin kowannen su in ba za su kai ba za su tsira ba wanda yake da su haɗu aika yi wanda yake wajibi yake na yi amma ɗaya yake kai ɗaya yake karka yi ka aika ga babu wanda za ka gamsar in kai na za ka gamsar da su su duka biyun ba in kai na wannan wancan ta ɓata maka in kai na wannan ta ɓata maka wancan da yin wannan saɓanin wani kiran da zama na ɗan marina da ake yi kowa ya kama wata hurɗa ya rike sun da ɗin gindina da ɗin farko kowa ya ce su na shi ne daidai haka aka yi sauya a lokacin da ilimin ya rauni mabiya abu hanifa suka ce duniya ba a taɓa ilalabi ba kamar abu hanifa kuma duk mai son ya tsira ya bi kadarku su sai ya bi abu hanifa to abu hanifa shi ne ya tantaɗe ya rere ilimi na manzo sallallahu alaihi wa sallam ibnu mas'ud ya daka wai an kama ya keke wane ne ya yayi shi kuma ne ya rere wannan kuma ya tantaɗe wanda ya tafi garin ɗan shafi'iyya suka ce ba wanda za ka bi sai shafi in kana son zaman lafiya kowanne kuma sai ta kokarin ya kirkiro wani abu na ƙarya don ya ɗaukaka matsayin nashi limamin ko kuma ya soki limamin abokin hamayyarsa don a ɗan hanifa abu hanifa mabiya abu hanifa suka kirkiro wani abu su wanda za Allah yake ko ko rajulun min ummati ko ko rajulun yuqalu lahu Muhammad ibn Idris هو أضر على أمتي من إبليس وإذا أولا مسلم أنا كده كده محمد بن إبليس أشكي كده كافي أشكي هنا الأمة سيأتي إبليس في سبع هنا الأمة هنا أن تكون في سلامة ثم أكون هنا فإن هنا زمن أمة هنا بأكدين جيد هو جاء كما إلبي هو يلبي malamai suka fata ta tsarewa a cikin sanin alkur'ani da sunna mutum ya zama a rayuwarsa ba abin da ya sani sai mustaka mustakar ilimi ne amma ba wai kawai shi kaɗai da ilimi ba wani sai ka ga tun da ya taso wannan ya iya runguma ana cewa abokin tsohon yaro sannan sai abokin mutuwar tsoho in yaro ne sai karin gare shi har ka tsufa in tsoho ne sai fara ta haka miki to na iya wani abu a kanu wani bukata ba za ka zai baka ta kuma ba ya rike na wuya duk daga alkur'ani muna karantawa amma da wannan bai hana ni karanta hadisan da za Allah bai hana ni karanta littafin aqida ba bai hana ni karanta littafin fiqh ba kawai wani littafi ya zai sake ka ya hana ka fakat wai da za ta har ka mutu ba za ta gama warware shi ba to saboda shi ba rubutunsa kalilu bin ishaq akwai wasu maganganu da ya kamar zauranci ne ko yasa akwai masu sharhinsa suke ta saɓani cikin gane wasu ma maganganun da yi ya ƙuƙƙulla maganar tunda asali mu da zama wani zai ta hajjibinta ma'ana wani ne wani abu ya ɗan matse wasu wani ya zo ɗauran nan da aka matse shi na ya ƙara matse shi wani ya zo halin ibn ishaq ko da zama shi ne na biyar na hudu ko na biyar wajen ƙara matsewa wancan ya matse wannan ya ƙara zuwa ya ƙara matsewa har abin ya kuma ya matse da yawa har ma wasu masu tarjama su suna cewa shi kansa wani zai tafi in yayi wani zaurantan ko ya manta da yake nufi ko ya ce da kan asalinsa ya ƙara bincikowa a ce kaza a ce kaza ne na tsinke a nan shi yasa an yi maka sarbi sarbi ya haura dubu da ɗari biyar da yana wurin mustafa ana kawar wara sai da an taɓa ce shi rukun wasu ibara ɗin sai ka ga wannan ya ce kaza wani kuma ya ce a shi ba haka ba nan malam ba haka yake ne sai dai kuma in ka zai sai ka zauna ta gane wannan ta haɗa waɗannan shuru dubu da ɗari biyar da wani abu ba dole ka sami su kana kana rungume da shi ba za ka yadda ba to babu wani littafi na ilimi tun da dai ba a kana ƙwani da hana ka karanta wasu littafan ilimi ba bai kamata a ce akwai littafi kuma da zama ta karanta littafin ilimi ba wa fasilul adawati was sifa da kuma yawan samun kiyayya da kisibuna da rabuwa tsakankanin al'umma to wannan duk sai ya hana ilimi ya ci gaba to samun raunin ilimi ko ya sa kuma waɗanda suke rubutu za da ƙarfan ilimi a na Qur'ani za da ƙarfan ilimi na sunna ko ya sa ana samun hadisai raina na a cikin maganganun su ana samun kiyasi wanda yake ba ya samun gurbin zama a kowane lokaci kiyasin da yake zari mutare to irin wannan sun zai sa ka yi waɗanda suka faɗa shiri a wannan lokaci suka faɗa shiri wajen dogaro duka wasu hadisai raina na kai musu izini sai kuma ka yi ƙoƙarin ka sani hanyoyin ilimi sun ƙara faɗaɗa sun ƙara bayyana sun ƙara faɗaɗa sama da da sun mace kuma take raini a da mutum in zai karanta littafi in bai samu na aro ba in zai saya sai dai zuwa kashe masa sun girman littafi sai dai zuwa kuɗi a zauna a yi kasafa baƙi da baƙi har a gama sannan a danƙa masa yanzu kuma kana zuwa kasuwa sai rika kuɗin ka za a yaba ka ka tafiya ka ga rubutu nan ɗare ɗare ka mai maka bayani ga wata dina an tsora wasu da an yi ba an yi kalliya an yi wani ba da zan rubutu ya dan duk ka gani kama yin na kawo rauni sai ga duk da wannan mutum ba a san karatu to ibnu tayyiba yake cewa fa inna hadhihi al-asbab waɗannan abubuwa da ya zama raunin ilimi wanda ya hana a tantance sahihin hadisi da wanda ba sahihi ba ya hana a tantance yaki wanda yake mai zama da gindinsa wanda a ko ina ka ɗora shi zai hau da yakin da yake da karara ba zai hau ko ina ba rinjayen bin kan zuciya yawan ra'ayoyinka wannan da nashi wancan da nashi waɗancan ma da nashi saɓani da ya tsamari rarrabuwa tsayayya da juna da yi wa addini a yaga waɗannan abubuwa gaba ɗaya wa ma'awana da ire-iren su lillahi gudu tsirwatan jahali to duk inda suke lalle za ka samu jahilci ya yi kanta sai kai a gurin duk inda irin waɗannan abubuwa da ya zana nan ne za ka samu jahilci ya yi ƙarfi wazzin nan ne za ka samu jahilci ya yi ƙarfi allazaini na akallahu bihi mal insan jahilci da zalunci waɗanda su ne sifofi biyu da Allah ya kusanta ɗan adam da su. Allah ya ce wa hamala hal insani innahu kana zaluman jahula. Ɗan adam ya ɗauki amana, amanar da sama da ƙasa da duwar roƙi suka ce ba za su iya ba. Ɗan adam ya ce shi ya ji ya gabi zai ɗauka, ya tara a rabin baka. Allah ya ce innahu ya yi haka shi ɗan adam saboda ne kana dalilin jahila saboda mai yawan zaluntar kansa ne mai yawan jahilci ne waɗannan su ne shigogi na ɗan adam al'aslu fil insani al-jahl wa dhulm waɗannan sifofi guda biyu su ne asali a tattare da ɗan adam to babu abin da zai hara da shi da waɗannan sifofi guda biyu idan ainihin ya yi ilimi idan ya yi imani gargadon yadda zai yi imani imani mai karfi a zuciyarsa gargadon yadda zai rabu da zalunci gargadon yadda zai yi ilimi gargadon yadda zai rabu da zalunci gargadon iliminsa gargadon rabuwarsa da zalunci gargadon imaninsa gargadon rabuwarsa da zalunci in ya rasa ilimi ya rasa imani to yana nan dalilin jahila ko sa a wasu gurare uku ke biya yake cewa waɗannan su ne su ko biyu su nan nan da ɗan adam yake rayuwa a kan maganar a ce ɗan adam duk wani ɗan adam da ta gani adalu da al'asulu fil insan al adala to ba haka bane al'asulu fil insan الظلم والجهل إنه كان ظلوما جهولا وكما هذا لا تجن هو أتكي عليه كما ينبغي يتنبي يكي والظلم من قيم النفوس فإن أجد زرع الشتم فلعلة لا يظلم yadda cewa zalunci wani abu ne da yake tattare da ran kowa in ka ga mutumin da baya zaluntar kowa to akwai abin da yana cin zalunci akwai abin da ko dai saboda rage ne ba zai iya zaluntar kowa ba kowa ya fi karfin sa na korafi ne to ko yana so ya duk ba zai iya ba kamar yadda wani yake sifar da wata kabila ko bayyinatin la yabdu la yabdu la yabdu la yabdu ولا يظلمون الناس حبة خردل ولا كل في wata قبيلة أجاهلية كتابة أر قبيلة في أر حرامة da idan an yi kulla yarjejeniya da su da za su iya karya ba ko a wajen su a jahiliya suna tunkawo in an yi yarjejeniya da amma karya yarjejeniya don bin ita yake amma ta ɗan ƙabila ce ɗan ƙanƙanwa mai rauni ba za ta iya karya yarjejeniya ba ba za su iya zaluntar ko kowa ba za su iya zaluntar mutum ko da tsawar komayya ba. Ku saboda rashin ƙarfin su ba za su iya yin wannan ba. Ko da rashin ƙarfi ko kuma a tana tsoron doka. An sa doka in an yi kaza a kai kaza. Ko wannan dokar ta hana ta sayi. Ko kuma imani. Ya zama na kana da imani. Ka san Allah ne ya hana kaza ba za ka yi ba. in kai kaza akwai tanadin da Allah yi na ukuba ga wanda ya wannan abin kaza ya hana ya hana ta yin wannan amma ba a ce babu komai hanyar da kawai ka sun da kafa ta yadda kake so to tabbas ko ya ta kale shi ko da ma san ka ne ko ya dinga yin zalunci ko da ga bani to amma kawai akwai dokoki wani imanin ne zai hana wani ragwanta wani kuma tsoron doka yana da ƙarfin zai iya zalunci amma na jin tsoro akwai doka ku gargadar imanin ku gargadar yadda zalunci zai dinga fita daga ranka kana tuno haidar ubangiji kana tuno girman ka har wannan ya riga ya fita daga ranka gargadan kuma yadda za ka zanta yi ilimi gargadan kuma yadda za ka rabu da jahili fa idza manna Allahu 'ala al-insani bil 'ilmi wal 'adl idan Allah ya ya ce wa dan adam ilimi ya huwa ce maka adalci an kada ko min hada bala ko ya kuɗi da shi daga wannan baka daga kala subhanahu Allah na daga sarki yana cewa wal asr ina rantsuwa da lokacin sallar da asr ko da kowane ma lokaci innal insana lafi husn lalle duk wani dan adam yana cikin hasara illa allazina amanu wa amilus salihati sai dai wadanda suka yi imani suka yi ayyuka na gargare وتواصل بالحق تسوي ودينا وفيكي بالاشياء وتواصل بالصبر تسوي ودينا وفيكي بعدين حتى هنا فيها جعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا هذا تكون متكلم في هذا بني وأن تكون في الواد أمر مني من سن يأتي في هذا بني سن ثانيا من متعي لما صبروا صبر الدنيا بتسوي عدل وكانوا بآياتنا يوقنون ثم تكذب ما تكذب كان كواني ما في أكيني من مجيكي بآياتنا يكون قوي عمل هو تراكينا جبابيك الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم أبو الحديث لا أحسن إلا التألف وأنا ما تنزل سوى مجانا بالسير في الجامعة أنتي ومسجا أرسل يقول أهل السنة يا مجانا التكليف إذا ما تأجيب سوى لن تأجيب ولا wani kuma ya ce menene halaccin kasuwancin da ake sayan siya ko a ce ka kawo mutum biyar in ka kawo za a rika za ka za a rika za ka kamaki duk wata sannan wannan biyar din in sun kawo za a ɗora lambar mutanen da za a ba ka da za a ba ka wannan kamakin to ban san yadda abin yake ba wannan sun lokacin da mutum zai yi magana a kan matsala yana da kyau ya tasawurin ta sosai ina buƙatar in san surar ta yaya abin yake kafin idan wannan bayanin da zai sa in gane hakikanin yadda surar abin da yake take ba yana buƙatar bayani sosai dalla dalla daki daki wannan shi zai sa mutum ya iya faɗar hukuncin da yake iya tunowa dangane da wannan matsala wannan yana tambaya cewa ya ɗalibi mai rauni kamar ka zai iya bambanta shi da ahalin sunna wal jama'a zai kuma iya gane aƙidar asha'ira wanda irin ƙa'idoji ne zai yi amfani da su wajen tantance aƙidar ahlus sunna daga aƙidar asha'ira ƙa'idojin da za ka yi amfani da su su ne neman ilimi ka je ka nemi ilimi ka yi karatu in ka karanta littafin aƙidar ahlus sunna in ka san aƙidar ahlus sunna to ka san cewa dukkan wata aƙidar ta saba ma wannan ba ta ahlus sunna ba in kuma ka nika wajen karatu to za su bambance maka kowace matsala ba abin da ahlus sunna suka ce ga wanda suka saba maka a cikin ta in ka ka fara karatu musamman a babin asma wa sifat tunda anan ne ake ta ta arkabu da su a sha'ira wata ta fara da karanta irin su littafin al-wasitiyya na ibn taymiya irin su sharhin da aka yi maka na khalil khalil harraj kaje har ta kai kan irin su littafin sharhin tahawiyya na ibn abul izz al-hanafi har ta iya karanta irin littattafai na ibn taymiya kamar al-tadmuriyya na shekul islam ibn taymiya ko al-hamawiyya to anan da za ku ga yadda ana bambance wannan iya ne suka faɗi wannan magana ga abin da yasa suke faɗar wannan magana wannan malami yake faɗar ta ga abin da yasa yake faɗa saboda haka ilimi shi ne zai karatu shi ne zai baka wannan dama ta kasancin ta tsakanin wannan da wannan ba wata ka'ida guda ɗaya da za a baka kamar yankan takobi duk inda ka doka kawai ka ta fara a ba za ka samu wannan ba me ya kamata idan mun ga ɗan shi'a ya shigo mana masallaci yana sallah irin fasi ta ɗan shi'a me ya ne masa ta hana ta hana shi ya sallah ta hana shi ya yi da'a ba sallah ba ta hana shi ya yi da'a a masallacin in mutum sallah shi ya ba ta hana sallah ba amma da'a ba za su bari a yi muku da'a a masallaci ba ibnu umar Allah ya kara masa yarda shi ne lokacin masallaci ya ga ana shiga a masallacin ba ko sallah ba ya ba ta abin da ya kamata su ke nan masallacin su na ahli sunna wani zai yi bid'a a cikin su ne menene aqidar ahli sunna dangane da mas'alar tauhidiyya kamar ya tauhidiyya ba wanda zai iya bayyana ubangiji ba wanda zai ce ga siyarsa ubangiji yake ya faɗi tauhiyyarsa ahli sunna suna kore tafiyoyin sifatun ba ba wannan ba su da ba ya da kaifiya ba kuma Allah tana da kaifiya amma kaifiyar ba a san ta ba shine abinda maliki ke cewa al-istiya'u ma'lum wal kayf majhul ay majhul ladaina وليس معنى هذا ان صفات الله ليس لها كيف amma mu da mu san kaifiyar da mu ɗan adam Allah ya koya wannan da bai sanin mu imani kuma da wannan abu wajibi ne ta haka maganar ahalin sunna a fili take a kan sifofin ubangiji ba a yi ta kaifiya Allah madaukakin sarki ya sa mu dace sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in